أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ashirin da bakwai ga watan sha'aban wata na takwas a cikin watanni na addinin musulunci idan ka ɗauko al-muharram safar rabi'inil awwal rabi'inil tsani jumadal ula jumadal tsani rajabun sai ka zo sha'aban sha'aban shine wata na takwas a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada fiyayye a cikin halitta binka bin Allah wanda duk ya bi ka ya shiryu daga birnin makka zawa birnin madina wanda ya yi da sha tara ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Allah, subhanahu wa ta'ala, tsarkakken sarki maɗaukaki, wanda ba shi da makamanci, cikin ƙaddarawarsa da gudanar da mulkinsa, da kuma yadda yake sarrafa bayinsa yadda ya ga dama. Ya sake mayar da mu wannan majalisi. a wannan makaranta ta madrasatu a Sheikh Usman bin Fodio da magaran Niger unguwar Sabon Gari bangaren yada bandage kusa da tsohon gidan Alhaji Hamisu Adamu Kwano rahimahullah muna fatan al'umma garin da magaran da kewaye yara da manya maza da mata 'yan kasuwa ma'aikata 'yan kwadago masu karanta suwa masu azzuka masu hudubobi mun wayi gari lafiya alkhairin da ke cikin wannan yini Allah kai ne Allah Allah ka sadar da mu sharrin da ke cikin wannan yini Allah ka tsare muna shaddada godiyar mu ga Allah cikin kaddarawarsa da ya sake mu a wannan darasi na ashirin da shidda ne yau za mu talatin da shidda kai darasi ɗaya bayan ɗaya talatin da shidda wadda Allah ya ƙaddara shi ne darasinmu za mu tsere darasi a cikin wannan littafi sai bayan azumi saboda irin karatuka da ɗawainiya ta da'awa daban-daban kenan shi za mu tsaye da wannan darasi a cikin wannan littafi na usulul iman fi daw'il kitabi was na wannan malami الشيخ دكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله muna fatan Allah kai ne Allah Allah ya wa ilimin malam albarka آمين mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da abin da ke cikinsa wanda ya tabbata a littafin Allah alƙur'ani da sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wasallam kurakuran malam Allah ya kankare masa muna addu'a ga dukkan ‘yan uwa musulmi maza da mata masu rai da wanda suka rasu Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus wannan darasi da muke Allah ka sanya mana ikhlasi آمين Allah ka sa muna yi da kai آمين yi da ba dan kai ba Allah ka tsare mu آمين
kuma muna roƙon Allah ya jagorance mu cikin abin da zamu faɗa mu samu dacen littafi alƙur'anin nan da ke cikin ɗakin ka mai girma da sunnan nan da ka sani ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama da fahimta wannan da ka sani ta mazan jiya zaratan sahabbai tabi'ai da tabi'i tabi'i tuntuban harshe Allah ka tsare mu آمين ƙarancin ilimi abinda mu sani ba na addini Allah kai ne Allah Allah ka sanar da mu Allah ka tabbatar da mu akan tawarkin manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ƴan uwa waɗanda suna cewa in an zo na darasi ka amince da su muna ma kowa addu'a ta alkhairi abinda duk muke jin tsoron sa ko ne zai tada hankalin musulmi Allah ka tsare mu آمين fitina wanda mun san ta ko mu san ta ba Allah ka tsare mu Amin.
dariyar makiyi ko dariyar mahasadi Allah ka tsare mu Amin.
Allah ka sa mu yi rayuwar mu lafiya mu kare lafiya Amin.
makarantunmu na addinin musulunci Allah ka tsare su Amin.
a duk inda suke a cikin duniya Allah ka tsare mana makarantunmu Amin.
Allah ka tsare mana ɗalibanmu Amin.
‘yan uwa waɗanda mun fara wannan da'awa da su Allah ka karɓi rayuwarsu Allah ka yi musu rahama Amin.
mu ma yanzu ga munan ko an jima muna tahi idan mun je Allah ka haɗa mu a cikin jannatul firdaus Amin.
malamai da suka ɗora mu akan tafarkin sunna wayanda suka rasu Allah ka yi musu rahama Amin.
masu rai Allah ƙara musu imani da adalci Amin.
Allah ƙara musu lafiya Amin.
Allah ya musu tsawon lokaci mai albarka Amin.
iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu Allah ka yi musu rahama Amin.
Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus Amin.
akwai ƴan uwa masu dukiya suna tallaba mana cikin makarantunmu da masallatanmu da wuraren wa'azinmu da mu karan kanmu don mu samu mu isar da wannan da'awa Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukiyarsu da tamu Amin.
Allah ka ba mu dukiya mai albarka Amin.
‘yan uwa musulmi kafin in shiga cikin littafin wannan gadangadan al'ada ta gudanya ko ɗabi'unmu sun gudanya mukan tunatar mu'azar maɗakar mu motsar bisa ƙa'idar kuna da aya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakken sarki maɗaukaki bai aiwa ba a be shi ba, ya ce ka tunatar, tunatarwa tana amfanuwa ne zuwa ga masu imani. Ashe mai imani shi yake amfani da tunatarwa. A ce maka Allah ya ce, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ka gyara yau ta duniya da ta lahira, to ka gane mai sauraron wannan, mai ƙoƙarin sauraron tunatarwa, sauraron alƙura'ani da sunna, sauraron wa'azi, sauraron faɗakarwa da tunatarwa ƙarƙashin littafin Allah alƙura'ani mai girma, ƙarƙashin sunna ingantatta wannan alama ce ta mai imani. sai Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai aka mai doka asalin halittarka ashe Allah ya halicce mu ne mu da aljan ba dan komai ba sai dan mu bauta ashe ba dan ka zo wannan ka nemi matsayi ba dan ka zo wannan ka nemi mukami ba dan ka zo wannan a ce kai wane ne a'a wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun inji Allah العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة abinda ake ce ma ibada suna ne wanda ya tare da duk abinda Allah yake so wannan shine asalin halittarka an halice ka dan ka bautata wa Allah na abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi abin nan na- mai sunan ibada fada ce ko aiki dan ka gane faɗa ce ko aiki mai sunan ibada Allah yana santa Allah ya yarda ita manzon Allah ya karanta abinda zaka faɗa na ibada da abin da zaka aikata min al-aqwal wal af'al shi na daga faɗiɗɗika da kuma ayyuka dan ka shawa ma kanka ruwa dan uwa musulmi a matsayinka na musulmi mi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama abin da zaka faɗa na sunan ibada shin Allah ya yarda da shi yana sai shi abin nan kuma na zahiri ne ko na ɓoye wanda za ka je kai da sunan ibada Allah ya yarda shi Allah yana son shi wannan kuma dubara ta rage ga mai shiga rijiya shi yasa ake karantar da kai a tunatar da kai a motsar da kai a fadakar da kai a zaburar da kai domin kila abin wani ka san shi ka yi mai darasin ma sanin abin amma ka yi ɗan sukuku ko ka yi rauni sai a maka allura ta motsarwa ga ramadana na tunkaro mu ga watan rahama watan gafara watan da Allah subhanahu wata'ala yake yawaita yan tabayinsa a kullum masu yawa daga wuta zuwa ga gidan rahama gidan aljanna Allah ka sanya mu daga ciki ashe wata ibada ce ta musamman take tunkara mu da dan lokaci kada Allah ya halice ka dan bautarsa ba dan ka zo dan ka shankace ba eh dan ka meke kawa don ki je bikin tawala ta birni ko ki je bikin tawala ta zango eh ba ta zo ne don wannan ka san ita matsalar ta baiwar Allah ce in ka ce biki in ta ce biki in ka ce a'a a bari ba yau ba to ka ka matsala ba hana zuwa wanda ya ma ƴaƴan shi aure aje a taya shi horin ciki wanda shari'a ta ce har ma a taimaka masa wadda ta aihu a je a gaida ta a taimake ta a yi mata addu'a Allah ya ba ta lafiya abinda ta samu Allah sa mai albarka ne ba a hana ba amma irin ababen da muke gabatarwa wajen aurenmu wajen sunanmu to ba shi ba Allah ya halice mu da shi ba ka koma ka ga aurenki irin na sunna ne eh ke diyata in an tashi aurenki magani irin na sunna za a yi eh ko gargajiya da al'ada da bidiya za a yi to Allah ba mu ikon cikawa haka nan sunanki to Allah ya halicce ki ne don ki bauta mishi aure ibada ne tabbas ki gane eh aure ibada ne mai zaman kanta kai ki dauke shi neman kuɗi ne ko kasuwanci ka san matsalan matan yanzu ke eh ai wajen mu yi wa'ada a baya mai daya Allah ba shi halin dukiya da adalci ya yi? Mai biyu. Allah ba shi halin yin adalci da dukiya ya yi? Mai uku ya cika. Gemi ta zanki shi ko? To Allah ne ya ce a yi, in kana da adalci, in kana da halin, ka yi ɗauka ɗawainiyarsu da lahiyarta da karantar da ita addini da ba ta wurin mazamni da ba ta wurin kwana da abin da za ta ci ta sha ka iya manista da amin kumul ba a ta yi ci wale ta zawai in ya iya ba ba ka iya ba ka je ka gingimo mata hudu ko biyar kai ku ce da ɗaya ma baka iya maganinta na likita in batan lahiya baka iya ɗauka Allah ya ce, idan sun kame sun yi haƙuri, Allah zai arsta su. Eh, in sun zama to ba su da ƙarfi wanda suka yi aura. To, in suka yi haƙuri suka kame, Allah zai wadatar da su. Eh, in baka da hali, ka kame ka rinka azumin litinin da alhamis. In baki da halin yin aure ba a miki ba, kirin azumin litinin da alhamis ku yi ta addu'a Allah ya kawo halin to aure ibada ne kai ki ɗauke shi neman kuɗi bakin zo wanda kirin zuwa bikin zango da na birni da na wannan da na kanyar malam gajar na kanyar ke kawada eh ita kullum to kin zo ne don ki bautawa Allah shin bautar Allah nan da kike Allah ya yarda da ita yana son abin nan da zai ki wada da sunan ibada da sunan ibada ba ba al'ada ba al'ada daban ibada daban na kake shakula in dai ibada ce shin Allah ya yarda ita shin Allah yana son ta shin manzon Allah ya karanta to Allah ya halicce mu ne ba dan komi ba sai da mu bota masa yace ma uridu minhum min rizqin ba ma bukatar wani arziki a tare da su ma uridu an yi mu ba ma bukatar su ciyar da mu ku bani aya mai zaburarwa akan tunatarwa fazakir cikin suratul a'la أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
wa yatajannabu hal ويتجنبها الأشقى jazakumullahu khair fazakir tunatar inna fasi zikira tabbas tunatarwa tana da amfani wace amfani da tunatarwa masu imani sai zakaru man ya kasha a sannu mai tsoron Allah zai tuna yau astu amma waye ta jannabu hal ashika shaƙi matsiyacin lahira nesa yake da wa'azi eh nisan da zai yi bai san a tunatar da shi Allah ya ce bai san a tunatar da shi manzon Allah ya ce bai san a ce mishi ƙarya haramun ce zina haramun ce yaudara haramun ce hasada keta bakin ciki cin kuɗi da ruwa haramun ne wai tajannabu wal ashqa shaqi matsiyacin lahira gudun wazi yake da ka ce a'udhu billahi samiil alim sai ka jawar so su kiya kace ina da uzuri kuma zai ga ya tashi to saboda haka masu imani su suke amfanuwa da tunatarwa. Allazi na amonu, iza zukirallah, wajen ƙulubu, ha? Inna malmu'minu na lazina iza zukirallah, cin tunatar da ƙunkunan da ya zuku ba da ita bayan ta'awizi.
أعوذ بالله السميع العليم Aha, من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون allazi na, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون aha, أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
inna ma lalle abin sani kaɗe almu'minunan ladina mummune su ne waɗannan idan zukirallahu yayin da aka tuna musu Allah wajilat ƙulubuhum sai zukatarsu ta ji tsoro ta girgiza ta raurawa ta rinka makarkata saboda an tuna musu girman Allah saboda an tuna musu ƙudurin Allah wajilat ƙulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu yayin da kuma aka karantar da su ayoyin Allah na cikin mulkin Allah subhanahu wataala fa'alu lima yuri sai ya so ake yi Hmm. eh fa'alu lima yuri kenan in ana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wataala na cikar mulkin Allah na kudurar Allah na kaddarawar Allah zaratun imana sai imanin su ya karu eh a ƙarshen shaƙi can wajen na buwar ashiƙa gudun tunatarwa yake su kunan mummunai in ana karanta musu an tunatar da su Allah an karanta musu ayoyin Allah zaratun imanin su imanin su ya karu abin da yake na bari ne su yi ƙoƙarin nisanta shi kai tsaye sun bar shi abin ƙoƙarin abin ai- abin da aka tanadar da su na aiki ne su yi ƙoƙarin aiwatar da shi da aiki da shi gwargwadon ƙarfin su fattakulla mastada'atu gwargwadon iyawarsu ba sa ƙarya ba sa yaudara ba sa zina eh in an yi ada sun tuba sun daina suna neman kariya daga Allah suna mai da al'amarinsu zuwa ga Allah sai imaninsu ya ƙaru ashe imani na ƙaruwa ne da aiki na gari imani na raguwa ne da saɓan Allah subhanahu wata'ala ya kai mai saɓawa Allah ya kai mai butulcewa Allah ka dakatar muna cikin shi a bana yanzu yau muna 27 kwana uku in yayi yawa ka gan mu a cikin ramadana tsamo tsamo to ka dakatar da saban Allah ga watan rahama na cin karo ka eh ga watan limkalada na na cin karo ka ka tuba ka kowa zuwa ga Allah kamar da al'amarinka zuwa ga Allah ya kai mai aikin alkhairi mai ciyarwa mai tallabawa da agaza mai ba mai azumi ruwan sha ka ciyar da sa'im ce da mai azumi gabato ga watan limkalada na gabatarwa ballantana 'yan uwanka ɗan uwa kada ka zamanto kana da abin hannunka 'yan uwanka suna kuka da su ba ka tallaba musu ba ka agaza musu kasan wani shi azurri ne sai dai rinka ba da shi eh kuma ga 'yan uwa suna bukata to ka fara daga 'yan uwanka in ka kare na iyaye tukun na iyaye na wajibi in ka sabke fara daga 'yan uwanka bangaren uwa da bangaren uba taimaka musu tallaba musu agaza musu sannan waɗanda aka tashi abokai sannan musulmi wanda ka san shi ko baka san shi ba tallaba mushi agaza mushi ga watan rahama ga watan limkalada ga watan da Allah yake yawaita yan tabayi daga wata zuwa ga aljanna na tun karo ka idan wannan lokaci ya gabato muka shiga cikin shabana malamai suka yi muhadara daban-daban a wurare daban-daban ko yaukin nan akwai yan uwa suna yi a wani guri dan a faɗakar da kai a motsar da kai ga watan ramadana na tun karo ka to malamai sukan karantar da mu ababe guda uku abu na farko su motsar da kai akan yawaita ambatan Allah kafin ramadana yazo dama harshen ka ya saba ya ya saba ya saba harshen ka yana ta azkar zikirorin Allah gababuwanka sun saba aikatawa ka yawaita ambatan Allah kai shiri da tanadi domin fuskantar ramadana abu na biyu suna karantar da mu tuba zuwa ga Allah kowa ya tuba kai kowa sanin kanka ai jahilci yana yana ƙauye shi ma wata ƙauya masu wazi suna zuwa su keta su shiga a cikin da wa'azi ga gidan radio ga gidan tele suna isa ƙauyuka daban-daban ana ta wa'azi amma raya sai dai kiyawa ba abin da ba sani ba a maraya sai dai ki aikatawa babu wani samun abu da za ka kawo wanda musan shi ba a yau duk iya wa'azinka da ka fari tuni zaratan mazaje sun riga yaga da kuɗi an faɗakar an tunatar an motsar dare kawai abin da ya rage mana aiki kawai kana ta hiya akan layi za ka ji sun kuna lasifika suna karanta na kunashin littafin Allah da sunna kana tafiya bakin shago zaka ji wani ya kamo wa'azi eh gidan radio ga sunan daban-daban kana wucewa zaka wani ya kunna tele ya kamo TV sunna eh sunna TV go ko Africa sunna ah Africa TV ah kuma an sa wa'azi yana kima sauti sai ta ce mishi a ce mishi kaza ba da kyau sai ji karb a cikin kunnensa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula jinka da ganinka da zuciyarka sai an tambaye ka me ka jiyar da kunnanka me ka kalla da idanka zuciyarka me ta kudura ta aikata Hmm. sai an tambaye ka saboda ka tunatarwa masu imani ta kan ƙara musu imani zadatuhum imana inji Allah ta kan ƙara musu imani saboda su gaba wa ala rabbihim yatawakkalu da kuma ga Allah mahaliccin su tsarkakken sarki madaukaki Allah subhanahu wata'ala kenan da shi suke dogara ku su dogara da kai ba ba sa jina Allah ba ku mu samu samun naku shine namu don kun samu mun samu kasa kun suna su kuma sun meke dan uwansu ya ci difite wani robin ne jira suke zo daga mai rawa musu jika ɗari ɗari eh suna bakin ƙofa gida sun ɗora shayi su don wasu ƙwararrobin ne allah ba kuma samu kenan samun naku shi ne namu ɗan uwansu ya samu ƙwararrobin su suna bakin ƙofa ya zo ya ba su ya su cinye in yi wata biyu ta ubi ba su rinka cewa ɗan uwan namu ha eh to musulmi mai karazana a kasar shi mai takaici ya zagi ne ya yi mana kanshi a cikin neman ka na halak mai niyyar taimaka maka sai ya taimaka maka mai niyyar agaza maka sai ya agaza maka amma wanda ya zo mai kowa bakin kowa gida wanda ya zo taimaka mashi sai wanda bai sani ba sai dan uwan nashi hmm? shi ma saboda dangantaka ta yan uwantaka ko wajen uwa ko wajen uba to mummune na gari ga Allah suke dogara su mai da ramalinsu zuwa ga Allah manzara ma yake cewa inda za ku dogara mutuƙar dogaro da Allah kamar yadda tsuntsu yake dogara da Allah da ya arzita kuma yadda yake arzita tsuntsu ya wayi gari cikin shi ba komi ya mare ta ya dawo gida cikinsa a cike ashe tsuntsu ma huta yi ba cikin ush in an ce ush wato gidan tsuntsuwa shi ne ushi bi ushi fauka shajara eh wuta yi ya yi fal fal ya buga bugaje sama daga can sama Allah zai ce ga abincin ka canje ka gune kaza ka yi kotar abinci a nan tsuntsun ya je ya yi koto ya ci ya ci ya ci ya koshi sai ya samu share guda sai ya aje masa kur hallo daga can sai fal fal ya buga buge sama sai Allah ce ga ruwa can je ka sha ya sha ya cika cikin shi ya koshi sai ya samu share guda sai ya yi sekur marece na yi sai ya dawo gida cikin shi a cike ashe ya bar iya suna tsi tsi tsi ya'ya suna lale da baba lale da mamma eh cewa ba in ya zo ba kalera kina tarbo shi da guru kije eh haka ya kamata eh baba ya zo da bakan leda a rinka lalai da baba marhabin da baba baba sani da zuwa baba Allah saka maka da alkhairi to tsuntsu ma yana tsit tsit lalai da baba lalai da mamma eh ya zo ya mushi dura ya bashi abin da zai ci wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah ubangiji suke dogara amma ba a rihe daki ba ka zo a ce a maka ruwan diamond kin taba shi an yi ruwan zinariya to sai ki shiga daki ki rihe ki hutawa kin kirga ya shabka ya ido kawo kudi ya shabka ya zo kudin eh ashe ku ta aje ashe ayi sana'a Allah subhanahu wata'ala yace alladina yuqimuna salata mumunan da yawan da ake tuna musu Allah a karanta musu ayoyin Allah imaninsu ya karu su dogara da Allah su ne suke tsaye da sallah kuma daga cikin abin da muka basu ne suke ciyarwa ka gane dan uwa ciyarwa da taimakawa da tallaba da agaza baya rage dukiya sai dai ya kara badawa sadaka ba ta kawo talauci sai dai ta bunƙasa ta ta ce da ita gaba kuma jaraba ki gani ki wayi gari kina da karago ki dogara da Allah ki ba wani mai alaro fi sabilillah ki dan Allah khalisan lillah kan mureci a nan duniya ma sai Allah ya limka miki ga lada a wurin Allah jaraba ka gani ciyarwa 'yan uwa musulmi ku ciyar da bayin Allah ku tallaba zuwa ga bayin Allah ga azumi na zawwa ga azumi na gabato mu ku tallaba wani wannan mai dan dadadin baya samu sai lokaci zuwa lokaci ku Allah ya shimfiɗa muku abin hannun kuma ko kaɗi ko kaso cikin biyu ne ko abin ya barka ba ka yi abin kirki ba ko ka cinye shi ya lalace kana ji kana gani in lokacin ke duk da ka tara sai ka bar kullu nafsin za'iqatun walau kuntum fi burujin mushayyada ku ciyar ku tallaba zuwa gabanin Allah to mumune na gari ciyarwa suke yi daga cikin abin da Allah ya arza su ba bayan Allah taimaka su tallaba a kullum mala'ika biyu suke sabka a dunan Allah su ce ya Allah su yi addu'a addu'a ta mala'ika ba ‘yan uwa ɗan uwa musulmi sauraronmu addu'a ta mala'ika ce ya Allah mai tallabawa, mai agazawa, mai ciyarwa, mai taimakawa, mai gina makarantu da masallatai, mai taimakon gajiyayyu, mai taimakon bayin Allah, mai tallabawa da agaza Allah ƙara masa, Allah lumka masa. Kasar ku addu'ar mala'ika karɓaɓɓa ce. Ɓangare na biyu wanda muke neman Allah ya tsare mu, Allah kaka samu a cikin marowata. Allah karwa mu da rowa. Allah kada ka sa mu cikin marowata. Ka sa in mun bada mu cin mu sha mu taimaki addinin Allah mu taimaka ma bayin Allah. Ka sa hannunmu ya saba da tallabawa da agasa. Ɗayan mala'ika zai ce ya Allah wanda ya rike karkadar. Eh. Wala ta ji alai daga magalulatan ila unuqika. mai riƙewa ƙarƙadar ya rinka tunanin in ya bara wa zai bashi ya mace da Allah a shaidanu ya idu kuma faƙar wa ya amurkun bil fasha shaidan ne yake raya mushi talauci ka ba Allah kuma ka yi hasara in dai Allah ka ba don Allah Allah ka ba ba ɗan uwa musulmi shawa ma kan karuwa ba da kai ne don Allah ba don Allah ɗayan zai ce ya Allah wanda ya riƙe ƙarƙarar bai ce ruwa Allah hada shi ke ma Allah damike na wajenka kadda ka ba shi taɓar da abin da ke hannunsa ya Allah Allah ka tsare ni in ji Allah ya ce mummunan nan dai wanda an tuna musu Allah zuciyarsu ta raurawa an karanta musu ayoyin Allah imaninsu ya ƙaru sun dogara ga Allah suna tsaye da sallah da alhukanta ba sa wasa da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta duk abin da suke da lokacin sallah za su dakatar domin sauke wajibin da ke kansu suna ciyarwa da abin da muka alta su inji Allah ulaika wan almawsubuna bima zukira inji malaman tafsiri sai Allah ce ulaka waɗannan su an mummune na gaskiya Allah ka sanya mu cikin mummune na gaskiya ba mummune na ƙarya ba ba mummune na yau ina yaudara ba Allah ka sanya mu cikin mummune na gaskiya nuna haƙa kayan na Allah ne shi muke roƙo ya tabbatar da mu cikin mummunan na gaskiya kai kuma mu nemi tsari kuma daga mummune wanda ba na gaskiya ba lahum darajatun sa darajoji a wurin Allah daraja daraja daraja ba ɗaya ba biyu ba a wurin Allah ɗauka kenan inda rabbihim a nan gurin ubangijinsu wa magafiratun da samun gafara gafarar da ni da kai da wanda muke neman ta dare da rana fatanmu da rigiman da ake mu samu gafara Allah to suna da gafara a wurin Allah wa rizqun da arziki na musamman karimun mai girma shine gidan aljanna ƴan uwa musulmi mu koma cikin littafi mai suna usulul iman nuna malami Allah ya wa ilimin malam albarka kurakuransa Allah kan kare masa ko Allah ba mu bamu ikon aiki da abin da ya tabbata a cikin littafin Allah da sunna ingatatta. Ba da bismillahir rahmanir rahim za mu tashi darasi na 36. Malam yace ba'un ma'anar wasilatu fil Qur'an abinda ake ni da alwasila fil Qur'ani a cikin alqur'ani alkarim mai girma. Malam yace waradat lafzatul wasilatu lafazin alwasilatu ya zo fil ƙura'anil karim a cikin alƙura'ani mai girma fi mau'inaini a cikin wurare guda biyu lafazin alwasilatu ya zo a cikin alƙura'ani mai girma wuri na farko faɗar Allah subhanahu wata'ala idan ɗalibai ba su manta ba suna riƙe da ayar ya awladina amanu taqullaha wabtagu ayi ta'awizi a karanto mini ita Allah tsarkakken sarki madaukaki fa'alun lima yurid yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa amanu taqullah ku tsoraci Allah ku yi tsoron Allah ku yi tsoron tsayuwa ku gaban Allah subhanahu wata'ala ku tsare dokokin Allah kuma ku nemi abin da zai sadar da ku ilaihi zuwa gare shi ku nemi abin da shine wabtagu ilaihil wasila shine mahal sharkin mala ana ku nemi abin da zai sadar da ku zuwa gare shi shi Allah kai zawamar wani aiki ne zai sadar da ni zuwa ga Allah kowace kalma ce zan faɗa wadda za ta sadar da ni zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wabtagu ilaihil wasila ku nemi abin da zai sadar da ku da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala guri na farko kenan a cikin alqur'ani kuma sai Allah ya ce wajahidu fi sabili kuma ku yi jihadi wajen ɗaukar karmar Allah subhanahu wata'ala a bankasa kai ta kokari mai dukiya ya ciyar wajen ɗaukar karmar Allah masu karantarsuwa masu wa'azuzzuka bayan alin za su ta zuwa da'awa ka yi ƙoƙarin tallaba musu ko da saya musu isansu ne ko da saya musu abin hawan ne ko da abin da za su bari a gidajen su samu su ta zuwa ga da'awa su ta zuwa da'awa wajahidu fi sabilihi Allah ce ku yi jihadi wajen yada karmar Allah a ban ƙasa nan kowa ya yi ƙoƙarin shiga ya bada gudunmuwarsa wani tsokarmar Allah masu wa'azi su yi amfani da iliminsu su karanta su wa'azanta ko kuma masu dukiya ku tallaba da dukiyoyinku a samu a isar musu a isar da wannan saƙon na Allah a tallaba musu a agaza musu da ko da abin sauti ne wanda malamai za su yi wa'azi da shi da abin da za su bari a gidansu da abin da za su hau babur ne ko mota ce a saya musu ko a ɗauko haya a biya ta kai su gari kaza ko unguwa kaza a zuba kayan wa'azi a ta yi ko kuma masu ƙarfi kan samarin matasa masu jan haɓa ga sunan bayan Allah Allah saka musu da alkhairi idan za mu yi wannan darasin za su bari tun ƙarfe bakwai da rabi suke hutawa su zo nan wannan makaranta ta ashe usman ibn fodiyo a ɗauko kayan wa'azi a zo a daidaita mana kaga da jininsu da iliminsu na sanin installation hada na'ura su zo su yi amfani da shi su ma wannan sun taimaka cikin ɗaukar kalmar Allah akwai bayan Allah za su wuce su ce mana malam sannu da kokari kaga su ma sun ka gudun wasu wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah a ban ƙasa la'allakum tuflihun domin ku rabauta domin ku samu babban rabo shine gidan aljanna wabtagu ilaihi wasila wannan shine mahallin shahid shine guri na farko a cikin alqur'ani inda ya kawo kalmar alwasila ku nemi abin da zai sadar da ku hanya hanyar da za ta sadar da kai ita ce alwasila hanyar da za ta sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala to ka neme ta sallah ce azumi ne zakka ne aikin hajji ne ciyarwa ne la ilaha illallah ce asgifari ne hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah to ku neme ta shine mahallin shari guri na farko a nan kenan sai a gulguje guri na biyu ulidu alladina za'amtum kafin nan zamu karanto aya ta bayanta domin aya guri na biyu ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbil wasila shine amma zamu koma baya kadan mu ji ɗan bayanan abin da ke baya sai mu gama da wurin na biyu wani da ƙulladi na za'amtum aha cikakken sarki madaukaki wanda ba shi da makamanci bai ba ba he shi ba yace kace da su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ulul ladina da amtum min dunillah kace da su ku kirawo waɗanda kuka rai cewa su ne iyayen gidajenku ba shi Allah ba ku kirayo su su taimake ku a cikin lokacin da kuke buƙatar tallafi da agaji to uwayen gidajen da kuka raya cewa su ne iyayen gidajenku ba Allah ba to ku kiraye su in sun kama ku tallafi eh gumakan da kuke bauta ku kirawo su baka lafiya ce gumki ba na lafiya ina masassara eh iyayen gidajen da kuke kira ba Allah ba gore cewa su ne iyayen gidajenku ko to annabi ce da su su kirawo su su kama tallafi suna cikin cuta suna cikin rashin lafiya suna cikin burburin bala'i mota ta yi tagal-tagal-tagal ya an garo tun nufas ya nuna burki babu ta sha ya ce gunki taimakanni wani da ulladina da amtun min duna la yamliku na kashe fadurar Allah ya ce to ba sa iya yaye muku wannan cutar a gare ku wala ta'wila wala juyar da ita ba su isa ba sai Allah duk halin da kake ciki dan uwa kirayi Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai Allah ya ce ulaika alladhina yad'una ulaika alladhina yad'una wadancan ulaika alladhina yad'una yabtaguna waɗancan wurin da ke diba waɗancan da suke bautawa su ma suna neman hanya ne zuwa ga Allah waɗancan kin da suke bauta ma su ma suna neman yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman hayya ne zuwa ga ubangijinsu ulaika waɗancan da aka zana maka inji Allah allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasila waɗancan kin da suke bauta ma ai su ma suna neman hanya ne wanda za ta tsarar da su zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu wane ne a cikin su mabi kusanci wayar juna rahmatahu kuma suna kaunar rahamarsa wa yakafuna azaba kuma suna jin tsoron azabar ubangijinsu inna azaba rabbika kana mahzura domin azabar ubangiji za kasance mahzura abin tsoro ce abin kiyayewa ce ka kiyaye azabar Allah to su ma waɗancan kin da kuke kira ba Allahn ba eh i su ma suna neman hanyar da za ta kusantar da su zuwa ga Ubangijinsu suna neman rahamar Ubangijinsu kuma suna jin tsoron azabar Ubangijinsu kuma azabar Ubangiji za kasance abin tsoro ce wannan shine wuri na biyu sai mala yace da cewa wal murad bil wasila abinda ake nihi da al wasila fil ayatayn a cikin waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanto aya ta farko ya waladina amanu taqullaha wabtagu yawa ta biyu kuma ulaika allazina yad'una يبتغون إلى ربهم الوسيلة to malam yace a cikin wannan littafi na usulul iman fi dawil kitabu was sunna malam yace abinda ake ne da alwasila fi ayataini a cikin wannan ayoyin guda biyu ai alqurbatu ila Allah bil amal shine wato mutum ya samu kusanci na aikin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah ya samu kusanci da aikin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah bi ma yurdihi na abin da Allah ya yarda da shi shi ne ake ni da waɗannan ayoyin guda biyu mutum ya samu kusanci da aikin da zai kusantar da shi ga Allah kuma na abin da shi Allah ya yarda da shi faƙar naƙala alhabis bin kasir rahimahullah malam yace haqiqan al-hafiz ibn kasir rahimahullah yace ya nakalto ko ya ciro fi tafsiri hi li ayatil ula a cikin tafsirin shi a aya ta farko an ibn abbas daga abdullahi dan abbas anna ma'anar wasila abinda ake ni da kalmar al-wasila fiha al-qur fiha yace a cikin nata al-qurbatu shine kusanci wani kila kuma an ciro mithlu dalika kwatamcin wannan an mujahid daga malam mujahid wa abi wa'il da abi wa'il wal hasan al-basri da kuma al-hasan al-basri wa abdullah bin kasir rahimahumullah da abdullah bin kasir was-sadi da malam sadi wa ibn zaid da kuma dan zaid wa ghayr wahidin yace kuma da ghayr wahidin abinda ake nihi da ghayr wahid yana nihi imamul hafiz ibn kasir to duka wannan sun ciro cewa abinda ake nihi a cikin aya ta farko hatta da Abdullahi dan Abbas da sauran zaratan waɗannan malaman da su Mujahid da su Abi Wa'il da Hassan al-Basri da Abdullahi ibn Kasir a da kuma Sadi da Zaid da gairu wahid kinnan shine Al-Hafiz ibn Kasir dukkan sun rawaito abinda ake ni wato kusanci ana nuna mana lokaci yayi sai a darasi zamu tashi na gaba na 37 wa ammal ayatu saniya faqad bayyana sahabiyul jalil abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu munasabatu nuzuliha allati tuwaddihu ma'anaha zan mu tashi dan dalibai su rike wa'ammal ayatu sani zan mu tashi akan bayani na aya ta biyu wace ce aya ta biyu ula'ika a yi ta'awizi a karanto ta don musan ana aka tsaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا daga cikin ayoyin da suka kawo kalmar alwasila a darasi na gaba in Allah ya kai rayuwarmu bayan azumin Ramadana zan mu tashi a ayar da Allah ya ce ula'ika waɗancan da suke bauta ma su ma suna neman hanya ne zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu wane ne a cikin su mafi kusanci kuma wayar juna rahama kuma suna ƙamnar rahamarsa wa khafuna azaba kuma suna tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura domin azabar ubangiji ta zama to abin tsoro ce abin kiyayewa ce abin da aka ji mun yi daidai wannan ba hikimar mu bace ba dabara mu bace daga Allah ne kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan Allah subhanahu wataala ya kankare abin da ke kuskure ya tabbatar da abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna ingatatta Allah subhanahu wata'ala ya zama da ƙasarmu da garinmu lafiya. Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sabon arziki da alkhairi. Allah ya ba mu ikon azumtar Ramadana lafiya lau muna masu imani da lafiya. Alherin da ke ciki Allah ka sadar da mu, sharrin da ke ciki Allah ka tsare mu ya Allah. Allah ka biya bukatunmu ya Allah. Yaranmu ‘yan mata waɗanda ba su da aure Allah ka aure da su ga mazajen ƙwarai. Zawarawan mu Allah ka aure da su ga mazajen ƙwarai. mu da muke da auren Allah ka zamanar da mu lafiya. Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa. Talauci da ƙaƙa na kayi Allah ka raba mu da shi ya Allah. Dariyan maki da dariyan mahasadi Allah ka raba mu da ita ya Allah. Allah ka biya bukatun mu da alkhairi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نسبنا نتوب عليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم